barin zuwa ga Allah shi na neman ƙur'ani a duba a ƙur'ani wannan bayanin wane ne yake da goyon baya daga ayar ƙur'ani akan wannan matsala idan ba a sama ƙur'ani ba wa ilar rasuli sai a duba hadisan manzon Allah ingantattu na fata an gane a ga da su bi kaɗai ake yin hujja a yanzu ko tun da can har zuwa yau kuma su ba sa san hadisi ba sa aiki da shi ba su ma da shi ba Allah tsare imanin a cikin sharhi malik cewa hunaka jama'atun yusammuna alqur'aniyya yace akwai ɗin su kungiya da ake ce musu ƴan qur'aniyun ko ko ka fada asalin sunan su da Bahaushe ya sani na da sai ce ƴan tatsi ne ko kuma ka ce ƴan qalaqatu shine sunan su da aka yafi sani yafi sanuwa a kasar Hausa ko ka ce ƴan tatsi ne ko ka ce ‘yan ƙalaƙatu kuma asali wani mamaki na ubangiji duk irin waɗannan ana samun su ne ga mutumin da kawai karatu ya yi zalla na ƙur'ani da ya wani ilimi wanda ƙur'ani kuna ganewa baƙin ƙur'ani ya je koyi haddasa amma bai koyi fiƙihu na addini ba ballanta na kuma hadisi to sai ga ƙarshen lamarinsa in wani bala'i ya zo na ɗurbin mutane su ga yuyuyu su suke shiga ke sa farkon fitowar ita tsatsinan matan ja can can suwaye mabiyanta za ka gara da gardawa ne tun za ka samu a da a asalin tsangaya a kowanda ko sallah baya shi wa abin da ya kashe garin kafin ƙur'ani ne ba sallah zai ba kuma da gaske shi kuma zai ba a kowanda baya sallah sai ranar juma'a saboda shi ƙur'ani ya zo karantawa a kowanne ka tafi da littafinka ba na fiƙihu ka ce a koya maka alari ko ishimai ko gaza ce maka mu a nan ƙur'ani maka sani to daga na ke farfasar irin wannan aƙidar daga zuciyar mutum shi kenan kuma ya shiga bala'i allah tsare imanin yanzu ga haka suna da ƙarfi ko za ka gansu suna karatattakansu suna tara mutane da masallatansu ana ta komai da komai kuma abin da zai baka bakin ciki shine shi ya ce karka ba hadisan manzon allah kuma shine zai baka bayanin kuma ƙur'anin ko ba shi bane ai qur'ani ba yaran sa aka saukar da shi ba da larabci ne amma shi zai muku bayanin abin da Allah yake nufi da aya kaza to kuma menene hadisin dama ai bayanin manzon Allah ne aka ce meye hadisi shi da duk abin da aka danganta manzon Allah ya faɗa na magana ko na aiki ko kuma aka yi wani abu a gaban sai tabbatar da hukuncin in dai ya inganta daga har zuwa kan manzon Allah shi ake cewa hadisi kuma shine sunna to sai lanto shi ya raba ka da na manzan Allah kuma shi ne zai gaya maka nashi ƙur'ani daga bakar hannasa ka zo ka zauna ka karanta Allah ya ce a yi sallah amma da ya ce maka yi azhar ka yi la'asar ka yi magariba ka yi isha'i kuma idan ka ce daga wasu kaka ka wasu ayoyi masu kama da haka to aina aina Allah ya ce a yi asuba a sallar asubahi misali raka'a biyu aina ya ce a yi azhar raka'a hudu la'asar ma a yi hudu magariba a yi uku aina ga ta isha kai guda biyu sannan biyun magariba da biyun isha aina ga ta ka yi su karatu a bayyane ɗayar magariba ka yi ta karatu a ɓoye aina ga faɗa ƙur'ani babu allah ya ce a yi zakka a cikin ƙur'ani amma aina allah magana kan nisabin zakka babu sai a cikin hadisi ina fata an gane yasa mazala ke cewa ni an bani ƙur'ani da kuma wani ilimi da kwatankwacin ƙur'ani ne shi ne hadisi kenan ma'ana hadisan manzan Allah duka jawabin da manzan Allah yake yi su ma wahayi ne Allah yake masa sai dai su asiga ce ba ta ƙur'ani ba ne ta ce masa hadisi saboda manzan Allah Allah ya faɗa cewa shi baya yin wata magana da tafi shari'a akan sun zuciya ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha duk abin da zala ya faɗa na addini to wahayi Allah ya mar sai zan to shi wahayin nan ya zama kashi-kashi wanda aka tosin malaka jibril zai faɗa masa a matsayin qur'ani sai ta shine qur'ani ce fita waye gari sai ta sahabbansa an saukar min da aya kaza da kaza ku rubuta ta a cikin sura kaza haka manzo Allah yake ga sahabbansa masu rubutun wahayinsa ko hadisin kansa sai ka ji an ce ga wani hadisi shi kuma me hadisul qudsi ne manzon Allah ne ta kai tsaye Allah ya ce kaza ma ba qur'ani bane kuma duka me yake maka bayani bayani ne akan qur'ani da abin da Allah yake nufi da maganar don babu wanda ya sai gane ma'anar maganar Allah sai manzon Allah da ka sallama da maganar ina fata kuna ganewa to daga shi kuma shine zai wa al'ummarsa jawabi akan ma'anar maganar Allah shi ake bada misali da wani sahabi Allah magana kan yanda za a bude ne yin sahur ko Allah ya magana cewa fakulu washrabu hatta tabana min yadikum al-kadul abyadu tilkadatu min al-fajr thumma atimmu shama ila al-layl sai je samu zare guda biyu da baki da fari kawai sai je aje karkashin fulansa a wancan lokacin babu fitulu a cikin dakuna babu hasken kan titi kawai ya zauna in ta hina fulansa ya duba sai ya bude zararrakansa guda biyu wanne ne baki wanne ne fari bai gane ba zaka sai dan sharuwansa ya ci gaba da sallarsa haka ya rinka yi san da ya gama abin da yake ya gane wannan ne baki wannan ne fari yana bude kofa maganar ma asuba ta wuce babu an gama ya zo kuma zalaki ta man zala ga abin da ne saboda na fahimci wannan aya kaza kaza kaza kaza sai man zala ta to ba haka ake nufi ba ana nufin zare da guda biyu da Allah magana akan baki da fari ba maganar zare da ka sani bane ana maganar ketowar alfijir da tafiyar kuma duhun dare shine kai ko haka me aka masa kenan bayani kenan sai gane me aya take nufi to duk qur'ani ga haka yake tafiya shi yasa ka ga sahabbai su ce mu mun karanta qur'ani a gun manzon Allah amma ba irin karatun mu suke yi ba in manzon Allah koya mana aya biyu ko uku yace sai ya mana bayani na ma'anarta a sanadiyar mai ta sauka mai hukuncin da yake ciki ko ya ce kai ni kamar abdullahi bin abu da ka kai kamar ni har gun da aka saukar da aya da sai manzan Allah ya ɗauke ni ya kai ni ya ce a daidai nan gun aka saukar min da aya kaza da kaza da kaza shi sa ke cewa babu wata aya a ƙur'ani face wallahi ni na san menene ma'anarta a ina ta sauka akan mai ta sauka yau da na san wani da ya fi sanin waɗannan ƙur'ani to zan je gunsa in nemi ilimi duk inda yake a duniya kaga to shi ake cewa hadisi ayi bayanin maganar Allah to suka ce su ba sa san hadisi da haka su sai suke cewa wai hadisi ai kato ne ya fada shine suke cewa kala kato din shine ba sai ba sunan kala kato na fata an gaye to kuma zaka samu da su ma suna kida ta Qur'anun da ake ce musu Qur'anu yan tatsinan kenan yan kala kato da kuma masu bin aqidin sufancirin na faira duk abu ɗaya ne su ma ba su da hadisan manzon Allah kun gane ku sun rubuta a zawahar ma'ani cewa ku kuna ɗaukan iliminku ne ma'ana iliminku da kuke tutiya da shi domin duk musulmi zai magana kan ilimi ne ta maka qur'ani sai ta maka me sahihul bukhari sahih muslim isan sanar tirmidhi kaza kaza ba su wani hujjoji amma musulunci to zaka ga an ce a cikin bukhari haddathana fulanun haddathana fulanun haddathana haka zaka ta magana ana jiro suna mutane har a zo kan sahabi kuma a zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka dauki cewa wai ku kuna tafiya a ilimin ku ne da cewa daga matattu daga matattu daga matattu hadisi kenan a gurin su cewa ai wanda aka ce hadasana fulan to yanzu ina yake ai ya mutu shi ma waya gamar ya mutu waya gamar ya mutu waya gamar ya mutu har aje kansa haji shi ma na ina ya rasu sai suke sukar cewa wai ilimin da kake da shi kake alfahari da shi a yanzu a matsayinka na musulmi na sunnar manzon Allah to ai hadisi shine madogara ka ko to su agun su hadisi ai ilimin matattu ne ma'ana an kaza an kaza duk sun riga sun mutu to sai suke kiran wannan ilimin wai shine ilimin zahiri su suka ce su kuma nasu ilimin sunan sa wai ilimin ladunni wai Allah ne kadai yake musu ilhamar ilimin kin zaka sa wannan fa rubuta kan littafin su jawahirul maani kuma alhamdulillah muna da shi muna karanta shi ko mun san abin da yake cikin sa da za a dauko a fade shi kamar littafin nan hanzu ba gashi ba yau da gobe har mun ga sakar littafin nan to da za a buɗe shi a fara karanta shi kamar haka a ina ga duk sai wata ran an zo an kona masallacin nan saboda abu da gaske na sabo ya wuce hankalin dan adam yasa duk wanda yake tutiyar fairan ma bai sai bude a fili karanta shi ba wallahi bai isa ba shi ma ai ba shi yake karanta ba kuma jotin yake yi ya dauko ta aya ɗaya ce faɗi wani iskancin sai wuce kawai a cikin abin nan amma bai sai dauko daga farko zuwa ƙarshe bai isa ba na fata kuna ganewa to haka dukkan wannan duk mai sukar hadisin manzon Allah to alama ne cewa shi zindiki ne kuma arne ne saboda zai raba ka da musulunci ne domin qur'anin kansa ta ka san shine qur'ani ta ka sani da manzon Allah yake raye babu littafi su kutan fara qur'ani babu babu bayan ya rasu naka zaka tara qur'anin abu daya dama an riga an haddace akwai kuma wadanda Allah manzo Allah ba su da aikin suna rubutawa to da ya rasu aka fara tafiya aka fara mace mace da dama cikin sahabbai sai aka shawara to a hada qur'anin abu daya dan kar gudun hafizai sun rasu kuma waye gari yan baya ba su da ilimin hadda qur'ani yana zaka zo ka rubuta abu daya kamar haka to waye tabbatar maka cewa wannan hidda qur'ani hadisi ne ya kawo na fata an gane duk motsin da zaka yi ka san meye qur'ani din hadisi ne tabbatar da haka saboda manzon Allah aka ko aka saukarwa shi kun mutane bayani to wannan bayanin da yayi din shi ake cewa hadisi na fata an gane Allah ganar da mu Allah tsare imanin yace so ana irin soyi sune alqur'aniyun ko la yatajuna illa bil qur'ani bi za'amihim ba sa kafa hujja a matsayin addini su a gurinsu wai a tsammaninsu sai kawai da ƙur'ani kaɗai duk wani abu da ba ba ƙur'ani sai maka su ba musulunci ba ne suka samu daga cikin manyan malamai suka ce su sun zo su muƙabala da shi ne saboda su ne suke magana akan ƙur'ani da mu kiyaye ƙur'ani da ake da ƙur'ani sai ce to alhamdulillah wani abin ya yi kyau amma abin da za mu mukabala da ku shine akan meye zami suka ce su a aqida su duk wani abu da babu shi a qur'ani to sunan abin arnanci sai to alhamdulillah wani abin yayi kyau ai qur'ani shine babban kundi kama ga fara mukabala da ku kai me sunanka yace shugaban su ka sai da Allah ba mutum ilimi wani lokaci baya bukatar ka maka aya sai ku yi magana da shi yace kai me sunanka yace Usman yace masha Allah sunan manyan mutane ka alhamdulillah to amma daga bakar hannasi aka rama kalla ai na ka magana Usman Qur'ani tace ai yace ah ai mun yi haradi da kai duk abin da babu a Qur'ani kace me yace arnanci ba kai arne ne idan ka musulunta sai ka dawo sai mu muqabala sai ka bangu ba shi ganin ba khalas ba wani duka ba dai ba wani magana kawai duk abin da abu ƙulani haka yi to tashi ka tafi idan ka musulunta sai ka dawo sai mu zauna sai mu cigaba da kuma tattauna akan ƙulani amma da kai arne ne ni ko musulmi to haka ba za mu yi mu'amala da kai ba ina fata kuna ganewa to irin wannan ne yace ina ne eh wadda wani suna suna watsi da suna su soke ta su walakanta ta ya ce wa ha'ula izanadika to wa'annan masu irin wannan aƙida su ne zindiƙai ko in ka ji an ce zindiƙi a gurin malaman sunna to irin masu waɗannan aƙidin da ire-irensu su ake cewa zindiƙi mutumin da yake wa musulunci kudiri mummuna ya kaucewa aqidu na manzon Allah da ya koyar da al'ummarsa shi kuma sai kirkiri wani ko wanda malamin sai kirkira tafi akan su to ko yana sallah yana me ko me yake yi sunan hizindiki zaka ga irin su sune idan za su in suna in za su za su yi sallah ba sa yin jami'i su ga su abun zaman su duka ko su goma ne ma ba sa yin jami'i shine aqidar su sai da kowa ya sallarsa shi kadai kuma kowa zai iya abin da ya gada mana raka don babu wata da aka fara ƙur'ani ta kai raka aka za a sallah aiko ina fata an gane to sannan kuma za ka sami irinsu idan zai yi azumi to zai yi azumi ne ba zai sha ruwa ba sai tauraro ya fito saboda Allah ya ce sun ma'acin musiya ma'ilan laili su kuma da yake zindiƙai ne a larabci ba yaren ku ba ne me allailu yau hake fara allailu ya suka ɗauki dare cewa ya san ga tauraro shi ne dare a gurinsu saboda kaga za suna azumin su ba za su yaura ba sai bayan sallar isha kaga bauna kan bauna kenan ga zunubi ga kuma wahala Allah ka tsare imanin mu saboda sun kauce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to suna nan dai abin su da irin su daban idan ka je garuruwan su akwai su har a nan yankin kasar tamu akwai su a wasu ƙauyuka suna nan sai kaka gida ba a san da su ko kuma wani abu da makamantan haka suna nan a gurare da yawa su mace idan aka haifi a mace kwata-kwata ba ta fita waje ba har ta mutu kwata mutu ba ta fita waje ba in ka je ƙauyukan ba za ga yarinya ko ƙarama ba kan titi ba za ka gani suka ce su fata fita ita mace a gurinsu tana fita ne kawai sau uku a fitowa daga cikin mahaifiyarta a fidda ita gidan babata kai ta gidan mijinta daga nan kuma a fitar da ita kai ta kabarinta kalas haka suke addinin su zagar suna yawan sa wani farin kaya su danyi wani rawani a sa wata tayi kafiya naci ana sai da wani asuwaki ko wani dibino ko wasu awa makamantan haka abubuwa ne na a kaskanci za ga galibi suke tafi a kansu wai su ne masu na aƙida sun hana kansu abin da Allah ya halatta su su agunsu kuma sun ɗauka addini suke muna fatan Allah shirye su mu kuma Allah kare imaninmu ya tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace li annal amal bis sunna amalan bil qur'ani sai malaki ta ai abin da yasa aka ce su zindiƙai ne ka sani cewa aiki da sunnar manzon Allah to kawai kai aiki ne da qur'ani duk wanda yake aiki da hadisan manzon Allah to yana aiki ne da qur'ani saboda Allah ne ya ce abi umarnin manzon Allah abi hannun da mazala ce kar a yi ta kuma a hannu ko ya ce ina lagasa ƙala ta'ala a yi ubangiji ya faɗa cewa wa ma'ata kuma rasulu fakuduhu duk abin da manzala ya zo muku da shi fakuriƙe shi ko me ma duk abin da manzala ya zo da shi to kuriƙe shi ku aiki da shi wa ma na hakum an hufantahu abin ko da manzala ya hana ku to ku hannu na fata kuna ganewa to haka kenan duk maganar da manzan Allah ya yi kaza idan kai ka bi umarnin qur'ani ne saboda a qur'ani Allah ce kai manzon Allah biyayya na fata an gane to kai ka zo ka ce a sai dai a tsaya iya gundarin bakin qur'ani kadai abinda aka faɗa aya shine kuma abin da zai baka bakin ciki shine fassarar da shi zai ma ta ayar zai fassara ma ne gurgurdan fahimtar malamin sa yadda malamin sai fassara masa ba wai ilimi bane yake da shi ko sune masu wa'adin tilmi ka gansa a bakin titina da ya su da takobi a hannunsa ya zara ido da gora haka suke a ga mutum ɗaya ko biyu haka suke duk irin waɗannan abubuwan kuma har yanzu suna yin suna yi akwai har yanzu suna yi suna yi yan wa'adin turmi da wa'adin bakin kasuwa a gurinsu ko ba arne ne komai arnanci eh komai ba da dai bane Allah ka tsare imanin daga da ta mu qur'ani kawai mala qur'ani kurum so haga wannan ba musulunci bane ubangiji ya bamu labari cewa ya bamu umarni duk abin da manzo Allah ya zo mana da shi yace fa ku zo ku riko da shi ku aika da shi wa ma nahakum an ku fantahu abin da manzo Allah ya hana ku to ku hanu yace li anna sunna ko ubayyana lil qur'an saboda sunnar manzon Allah hadisai kenan sune suke bayyana bayyana qur'ani suke fassara qur'ani da sunna da ake fassara qur'ani mufassatu lil qur'an Allah zai faɗi magana zala sai ce ga abin da ake nufi ga abin da ake nufi ina ga sahabbai ga su larabawa ga su ƙureshawa ƙur'anin da yaren Allah ya saukar da shi amma za a faɗi wata magana ya ce wanzu Allah me ake nufi tukun sai musu bayani na fata an gane saboda shi kaɗai ne yake sanin ma'anar maganar Allah saboda shi Allah ya zaɓa na fata an gane ya ce wa bayan sallahu kuma tana bayyana shi ya ce ƙala ta'ala a wata aya ta daban Allah ke cewa ko wa andana laka dhikra mu ne sa Allah muka saukar maka da azzikir shine qur'ani kenan Allah kira qur'ani anan da azzikir mana Musa Allah madaukakin sarki mu muka saukar maka da azzikir shine qur'ani me yasa ka saukar maka da shi ya manzala ce litubayyana linnas dan ka mutane bayani ma nuzila ilaihim abinda Allah saukar domin su dan su aiki ne shi a saukar maka da aya kai kuma ka ji saban ayar sai ka ji ka mutane bayani ga abinda Allah yake nufi ga abinda Allah yake so ayi na fata ana ganewa yauwa to haga wannan jawabin da manzala zai yi shi ake cewa hadisi shi ake cewa kaza shi ake cewa sunna shi ake cewa asar wani lokaci ya ce wa haula da nadika su irin waɗannan ko ina ne ina mi eh ni ban ga gurin bane wa haula ime wace yace kadi akbar mu nabi sallallahu alaihi wasallam ko shine ko bi qawlihi yace su waɗannan irin masu wannan hali masu wannan aqida mummuna ta cewa ba sa son qur'ani hadisi ba sa son komai idan ba qur'ani ba yace to manzala da ma ya bada labarin za a yi su sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa nan gaba za su zo shi ba zai gansu ba baya tare baya duniya zo su amma za su bayyana to yaya za a yi da su ya manzan Allah sai ya gaya maka dinyarsu kuma sai ya gaya maka maganinsu sallallahu alaihi wasallam kamar da ya saba ya ce bi ƙaulihi a yadda yake cewa ko rubba marzulun shaba'an za a samu wani mutum ya ci ya koshi ya samu gawurta ko ya kasaita ya zama shugaba ko ya samu lafiya haka kawai saboda jin daɗi ya koshi zai ja daga ya zamansa sai fara ne inkarin wani abu da manzan Allah ya zo da shi ko ya ce ala a rikihi za a sami hina kishin gide kamar da zo a wani hadisi na daban cewa ya ce la'ulfiyan na ahadikum muttakin ala a rikatihi ya tehi al'amur min amri sun ma ya ƙolu la ma'adu na fi kitabin lahi ita ba'ana ya ce karfa a samu wani daga cikinku ya samu mulki ko ya samu jin daɗi ko ya samu ƙoshin lafiya yana zaune na hutawa sai ka ji an yi magana na hadisi a ta manzala ya faɗa hadisi kaza kaza ya ce a ai mu kawai abin da ƙur'ani ya zo mu da shi za mu yi aiki abin da ƙur'ani ya ba da umarni za mu aikata abin da ya haramta za mu hannu duk wani abu da ba ƙur'ani ya malam kawai ka bar shi me ke sa ai haka ai samun lafiya ne ko an ƙoshi ne kawai ko in mutum ya fara jinya ai zai gane Allah ɗaya ta ko ai ta magani a ji asibiti a ce ba a san maganin ta ba kai gargajiya ka gaji ka je gun dango ka je gun dan bori komai kai ka duk ba warkewa mutum zai fara kuka da hawayensa yana cewa Allah to kaga me ke sa mutum yayi wa mutum yayi wa Allah irin tsagiranci shine koshi ko zaman lafiya ko kuma Allah ba shi lafiya ko ba shi da wani damuwa ya ji shi normal yasa ubangiji yake cewa innal insana la yatga arra'ahu stagna dan adam a dabi'arsa yana samun dagawa idan yaga cewa ya samu wadata ko ta dukiya ko ta ilimi ko ta matsayi ko ta wani abu kamar haka to sai fara jiji da kai har sai rika ji ma'arita kamar ma shi din nan wani wani matsayi ne da shi a gun Allah da dole ne ma abin da yake da shi Allah ya bashi saboda matsayinsa ba na samun haka ba saboda ne ya samu koshi da dagawa ya samu yadda yake so Allah ka tsare imanin to yake zakar a samu daya yace wani lokaci ya samu wani daga cikin mutane shaba'an kosashe cikin samun walwala ala ariqihi yana kishin gida kan karagarsa ya ƙulu sai ka ji ya ce bainana bainakum kitabullah mu fi tsakaninmu da ku kawai ƙur'ani ne duk abin da ƙur'ani ya zo da shi mu zami abin da ba ƙur'ani a ramma kawai a yi haƙuri a bar shi don mu ƙur'anin allah shi muke bi ba ga zai faɗa ba sai ga mai irin wannan kuma shi ne fa zai je ya yi bayan gari ya zo shi ya kama kuma ƙur'ani don bai san ƙur'anin ba bai ba shi matsayinsa ba shi ne fa za ka samu zai ɗauki jinin haila ya rubuta ƙayar ƙur'ani ya sauku da shi saboda bai san ƙur'anin ba haka ake samu ba duk wanda suke samu wannan ɗabi'u na bokanci da wani waya galibinsu wasu daga cikinsu ai sun bi wancan layin ne suka bauɗe suka bar Allah da manzansa ko da ƙur'anin zai zo ya tsafa tsafe da ƙur'anin zai kaza da kaza saboda bai san ƙur'anin ba amma kuma na alfahari da shi har ana ce masa gwani ko ana ce masa kaza ma zai kwana tilawa da kansa babu gyara ko daya zai zo ayi musaffa ko za a zo ayi abin da ya rubuta Qur'ani da ka babu gyara ko daya rubutun daga bakar harnasi ba kuma zaka samu aikin da yake na arna ne saboda kafirci ne ko sai ka dace a wannan ai malamai ne masu ruhanai kaga dai ayi abu da gani bai kai mai aljanu ne shi matsafi ne amma sai aka dan saya zancan wai ruhani shine wai wai musulmin aljani to na ranka da musulmin aljani mai hadin ka da shi kai da Allah ya kaɗan adam Allah kuma ce walaƙaɗi karramna bani adama Allah ya riga karrama ɗan adam to mina kai nemi wani agajin kuma aljini kai wani abu da shi ta ma sun shiga rigar malamai ne su tsoron su ma ake wasu garuruwa ko me aka yi idan ba shi ya zo ba abin da za a yadda a yi wani fi ko mutu aka in ba shi aka kira wai sallar gawar ba to inda za a wuni ba da ya sai shiga sallar gawar ba na sanar irinsu ba ta kaga duka wannan menene jahilci ne kome masu kome a kai sai dai su saboda ba suna sai karatar da mutane ba suna nuna masa a ji tsoronsu ne ga a yi wannan malin sa da lakani a yi akwai asiri a gana da kwankwan matsafi ne shi eh allah tsari imanin ita sai ka jina ce mutane tsakaninmu da kuma kitabullah fama ka na fihi min halalin duk abin da ya zuwa cikin littafin Allah na halal a halallahu to za mu halatta shi mai yake da shi wa ma kana fihi min haramin abin kuma da zo a cikin littafin Allah da wanda yake haramun ne haramnahu to za mu haramta ba za mu yake da shi ba yace qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa ala wa inni to ku saurara wallahi ni manzon Allah yake cewa utitul qur'ana an bani qur'ani wa mislahu ma'ahu kuma an bani wani abu makamancin qur'ani tare da qur'ani ma'ana abu bi Allah bani da qur'ani da kuma hadisi hadisan da kuke ana faɗa daga manzon Allah kuma Allah ne tusa manzon Allah su ba kirkira da kwakwalwarsa ba sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane kenan ba za ka san qur'ani ka bi shi ba har sai ka yarda da hadisi kuma kana aiki da shi kana ga a shekarun baya can can can za ka ga babbar tsangaya manyan gurare ana ta karatu ba ji ba gani amma da karka samu malami daya wanda yake na fiqh a ciki daya tak ji yawan alarmomin da suka cikin tsangar manyan masu darasi amma malami ɗaya za ka samu mai karanta fiƙihu to za ka kuma shi da su ba a shiri saboda shi akan hanyar ilimi yake in ya ce mulga su kai da Allah kula burhi ana maganar ƙur'ani maganar ne ake ina ga lokacin shi suka kawo maganar cewa sallah kullun dimin da'iman wa abada kawai a za karfe biyu da asa karfe hudu duk irin wani abun ne ai kaga ba ilimi fa ne lokacin ta canzawa ai wata ran za a karfe ɗaya ba ta kai ba ma wata ran a karfe biyun ma zai ya danganta da irin yin da ka tsanci lokaci to ana cikin karatu da ya ce sallah ta cikai ana magana ƙur'ani kana magana wani sallah sallar sai su tsotsawace ka don bai san me ƙur'anin ba bai san ƙur'anin ba Allah ka tsare imanin kini sahabi yake cewa mu farkon abin da aka fara tusa mana shine jawabi na aqidar tauhidi da kuma kiyaye dokokin Allah sannan daga ba muka zo muka yi ilimi sai zan to wancan bayanan da manzo Allah ya mana su ya kama kokolmu da zuciyarmu sai ya mana jagora gurin aiki da ilimin ko mu kuma yanzu mutane tun daga baya baya kawai karatun ake bukata madarasa qur'ani ka san shi amma bai san fiqh ba bai san hadisi ba har kaji mutum ya ce maka ai shi karatun hadisi yana jawo rikici haka dai ce maka kuma malami ne Allah ramma ne sosai gangaram sai ai hadisi na kare rikici to suka ji an ce abu kaza ya inganta abu kaza ko bai inganta ba to kaga wannan rikici ne kawai duk abar shi ya fata ana ganewa to kaga an shiga dame jiki kenan shi yasa ba za ka zauna lafiya ba a ban kasa sai ka san qur'ani da da gurgudu sai ka san hadisi Allah bai kallafa ma sai ka da qur'ani ba ba inda Allah ta kallafa masa kare Qur'ani idan Allah maka baiwa ka samu hadda Qur'ani to wannan wani baiwa ne Allah ya ma wata daraja ce Allah ya baka daga sai ka gode wa Allah ka yi aiki da shi kuma ka nemi ilimin Qur'ani ko bayan ka iya karatun sa ka san haddarsa ka nemi kuma me tafsirin sa da sanin ma'anonin sa wannan shine abin da yake kanka amma daga samu ni ya fi shekara 40 karatu yake zunzurutu ka akan madarar qur'ani bai san tafsirin qur'ani ba bai san ilimi na fiqh ba ballanta na kuma san hadisi to haga na abun hirar manowar haga akwai matsala kenan Allah ya samu dace ita to ni inji manzo Allah ce an bani qur'ani da kuma wani abu da yake na ilimi kwatan kwatan qur'ani yace wallahu jalla wa ala yaqulu Allah mai girma da daukaka ma yana cewa ko shi manzan Allah wa ma yandiku anil hawa da dai bai taba yin magana baya furuci akan san zuciya duk abin da manzan Allah ya faɗa da sunan addini to ba san zuciya sai faɗa ba sallallahu alaihi wasallam in huwa illa wahayin yuha sai wahayi da Allah ya masa kenan sai ka gane cewa hadisi ma wahayi aka manzan Allah na fata an gane a an baka ba yanzu ana zaune sai ba da labarin annabawan da aka yi kafin zuwan sa to haka ba Allah bane faɗa masa lokacin yana nan haka baya nan amma Allah ne ya haska masa yamar bayani akan su sai ka ji ya ce salasatun mimman kana qablakum waɗansu mutane guda uku da aka yi tun kafin zuwan ku ku al'umma ta yace mutane guda uku ta tafi a cikin dokar daji sai suka ruwa ya taso da hadiri da iska da waye sai suka ga ba gun tsura aje a kuya sai ga wani kogon dutse kawai suka shiga suna shiga ka zuge da ruwa sai Allah turo kuma dutse toshe bakin kogon ba mu kai wannan hadisin ba ku ya san shi to kaga yaushe aka wannan abun tun zamanin kafin a turu manzon Allah waye ba manzon Allah Allah ne faɗa masa kaga rabe wahayi aka masa kenan so da hadisin manzon Allah haka ne ba ra'ayin sa yake faɗa ba kinde mun sha karantawa yana zaune wani wace ya manzon Allah Allah ya faɗa mana cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to ya manzon Allah Allah ya riga ya mana dai bayani tun da tun cewa in za mu ga sallah mu ce assalamu alayka ya rasulullah to fa kaifa nusalli alayka salatin kuma yaya za mu maka salati kaga da ra'ayinsa ne kawai zai faɗa farar ɗaya amma sai ya shiru malamai suka ce to wahayi ake mar na sigar salatin yasa ya shiru sai ba lokaci ma ce aina sa'ilu ina mai tambaya ce gani ya ta tafa ƙulu sai karanta masa sigar hadisin da yake so amma na fata an gane suna sallah da sahabbai yace kunna nusalli wa takallamu fi salati muna sallah muna magana a ciki kawai dan ka zo ana cikin sallah ka cewa bacinka wai raka nawa kai a farkon sallah haka ake farin musulunci sai ta maka raka au bi akai to saura uku saura biyu kenan ce eh kai ku tsaya su kai in aka gama aka zo aka zama za a tahiya lokacin babu tahiya sai ka mutum ya ce assalamu ko min fulanin ila allahi assalamu ila fulanin assalamu ka rinka faɗin sunan masoyinka sallama daga bawa wani zuwa ga Allah sallama zuwa ga wani ina gaida wani kai ka man wani zaɓi sanka sai manzalla ga abin yayi yawa sai tare sahabbai ta to nan gaba mutum zai sallah ba magana cewa assalamu kaza kaza kaza kai ka ce attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi ko wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la kana na bakin salihina to haka bakin salihina to kuma sauran fahi ne fa asalin ma tauhidin cewa zaka yi ashhadu an la ilaha illallah ko wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba ta hiyata ta gaba kenan misalin annabi kaga wa kuya musu manzon Allah ne wata rana kuma yace musu idan za a tahiya ku ce at-tahiyatu lillahi as-salawatu wat tayyibatu kaga ta saba wanda kai ka sani amma manzon Allah ne koyar da ita haka ta koya sigoyi iri daban-daban sai ka gane cewa ashe duk wani abu da ya shafi addini manzalla shi ke koya wa sahabbansa to wannan bayanan da ya musu na cewa ku ce kaza shi ake cewa sunna shi ake cewa hadisi shi ko ba da ra'ayin sa ba saboda gashi Allah ya wanke shi ya ce wa ma yantiqu anil hawa shi baya furuci akan son zuciya in huwa illa wahayi yuha duk abin da ya faɗa wahayi da aka masa allamahu tadidul quwa waye karantar da shi ya masa bayanin wannan wahayi shine wani mabucin karfi ko shine malaka jibril kenan to ga gani kenan yace ya anir rasul sallallahu alaihi wasallama ai abin da ake nufi cewa baya ina miki ko baya yin magana akan san zuciya ma'ana manzon Allah kenan yace in huwa illa wahayyuha duk abin da zai faɗa muku na addini to wahayi ne da Allah ya masa fal ahadisu dan haka kenan su hadisan manzon Allah ko wahayin minallahi jalla wa ala su ma wahayi ne daga Allah mai girma da daukaka wa in kanat ku alfaduha min rasul sallallahu alaihi wasallama ko da lafzan manzan Allah ne ya furta su amma asalin jawabin Allah ne wa manzan Allah wahayi ka ce musu kaza ka ce musu kaza ka ce musu kaza da fata an gane yawa to shine yace ina mai lakinnal ma'aniha min Allah to duk da lafazi na manzan Allah ne amma asalin ma'anonin to daga Allah ne jalla wa ala yace fa hadal ladhi yatajri bil qur'ani to kaga duk wanda yake kafa hujjar qur'ani shi kadai bi za'amihi arayawarsa su 'yan tutsi ne da 'yan kalakatu ɗin ai suna rai cewa suna hujja ne kaɗai da ƙur'ani suna kuma su wai wa ƙarna kawai sai muka ji ƙarni fi buyuti kunna a shi ta ba suka kunna sun bayani ne kuma wani a dole yanzu tafsiri yake sai ka ji wani shakki a gefa ce uci lalakar rasun ta an tsine masu karas sun da kara mai maka a gani cikin wannan shirman kawai ko yace wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhlaqu ma la ta'lamun wa 'ala allahi qasadu sabil wa min hajair ta cikin zakwai za'iri shine mai hawa keke wai shine fa hujja akan wannan kaga wannan in zo na ilimi ai ke ka zai awa da kun haɓa lokaci sama da awa yana magana kan wai hawa keke shi za'irci ne wai ya zauna yana taka da kafarsa wata kuma wannan wa dole shi yanzu ilimi yake magana to kaga mutum sai ya kiyaye shi sa ga sai dan dan kai taso yana yaro karami daga shekara wannan biyar bakwai din to ka koya masa kaunar manzon Allah saboda dan ya san wane ne manzon Allah kuma ya kaunace shi to duk abin da aka ce masa manzon Allah ya faɗa zai ji abin a ran da girma da matsayi da mutunci kuma zai so shi amma baka yi masa wannan ba yana tashi shekararsa bakwai shekararsa biyar kawai ka auna shi da wani kaya ka auna shi kawai yola karatun allo rinka masa bayani na addini iya fahimtar kada kake ji abun malamai na sunna wanda baka gane ba kuma ka tambaya sai amma bayani saka masa bayani su abun sa bane mai muhimmanci kana ba su tarihin rayuwar manzon Allah sai tashi yana son manzon Allah a ransa Allah ya samu dace ya ce to kaga su waɗanda suke kafa hujjar ƙur'ani a raya wasu ya ce wala ta juna bi sunna ba sa kafa hujja da sunnar manzan Allah ko eh ya ce da mene ne eh ya ce zindiƙun ai munafiƙun duk wanda yake hujja da ƙur'ani zalla babu hadisi to zindiki ne shi ne ake cewa zindiki da hausa ma'ana munafiki ne me munafiki wanda ke bayyana musulunci a zahiri amma a cikin zuciyarsa kuma shi arne ne bai da su ba domin duk wanda ya tsaya da alqur'ani bai da hadisi ba to abin da yake cewa shine ya yarda da Allah bai da manzon Allah ba zai imani zai shiga aljanna Allah da karbe shi yace ya yarda da Allah bai da manzon Allah ba ya zama musulmi ya zama musulmi me yasa ake cewa arne arne ai duk arnan duniya san akwai Allah kuma da Allah amma me babban bala'in da ya zama masa tsinuwa da fushin Allah shine ya kiyarda manzon Allah manzon Allah Yahudawa na zamanin manzon Allah sun san shi manzon Allah ne har Allah zai cewa ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu sun san manzon Allah kamar ɗaya ne suka haifa a cikin su saboda siffar da aka faɗa na shi a cikin at-taura da a cikin linjila kuma suka saka ga duk abin da aka faɗa a taura ga ta a jikin manzon Allah amma me yasa ba su bi shi ba saboda hasada sai Allah ya fushi da su su kuma nasara yake jahilai ne ko suka ce su ba su yarda da annabtin manzon Allah ba ko ba su bane ba bane kiristanci kenan amma da akwai Allah zai ce maka ina Allah yana sama zai ce maka Allah yana sama zai ce fadar Allah a sama kaza kaza duk abu ya da kuma amma bai yarda manzon Allah manzon Allah bane shi sa sai zama mai ƙarshen lamarinsa arne ne kuma ɗan wuta ne duk wanda ya mutu bai yadda da manzan Allah a matsayin manzan Allah ba babu ko shakka ɗan wuta ne mutulaka kuma ba zai fita ba saboda matsayin manzan Allah shi na musamman ne Allah ya iyo shi ne saboda amar ɗa'a amar biyayya yasa suka ce malamai ko kawai ƙaunarsa mutum yake a rai amma bai yi mar kuma biyayya ba to ba zai samu rahamar Allah ba sai ka hada abu biyu game da shi kana kaunar manzon Allah sama da komai da kowa sannan kuma kana masa da'a da biyayya sama da komai da kowa to sai ka samu rabota a gun Allah amma in kawai kauna ce to ba za ta fa'ida kadai ba dole sai ka biyayya na fata ana ganewa saboda shi Allah haka yau shi na musamman dan amar da'a mhm to kaga wani ta shine munafiki kuma menene az-zindiqu yuridu bi yuradu bihi al-munafiqu abinda ake cewa zindiki shine munafiki yace hadha ma'ana qawlihi to wannan shine ma'anar fada da yake cewa kadihtawa ala zandika duk wanda aka mar maganar hadisi sai ya ki karban hadisi ya kareta hadisi to yace wannan ya karkata ya dauki dabi'a irin ta zindiqawa na fata kuna ganewa suka dace a mu to haka yanzu aku ni bala'i da yake tafiya shi bai kare ta hadisi ba amma kuma zaka ji ya ce su ɗan mazhaba kaza ne saboda haka ko hadisi ya inganta in ya ci karo da bayanan mazhabar su to zaka ji ya ce eh hadisin nan ya inganta amma mu a mazhabar kaza sai ma nan zindiki ne kima zindiki ne kar ya baka wani bishiyo sha'awa kana ganin sa wani da wani katon lawani ko da wani alkyabba duk shirme ne kawai kawai arne ne shi saboda ana maganar manzon Allah ba a saku kowa ana neman maganar wani ne idan ba a samu ta manzon Allah ba ne suka ce da'u kullu qaulin inda qauli muhammadin in ga maganar manzon Allah maganar kowa kawai ka jefar da ita ko baka ba shine Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku masu imani ku amsa kiran Allah da zarar Allah ya kira ku ko manzon Allah ga wani abu da yake shine rayuwar ku shine addinin musulunci manzon Allah yazo yace ayi kaza kai kuma kace a ku ɗan mazhabar kaza ku yi kaza wani zindigi fa ana magana akan lokacin magana akan kama kirjin za a yi sallah sai ka tace eh to wannan ai ya halatta amma ka gane su ɗan gabar da ruwa kasa yi zindigi ba da aya ba da hadisi ya shiri ne kawai wai su yan gabar da ruwa larabawa to za su iya kama kirji su yi sallah amma mu yan yamma da ruwa sai jirgin wa jirabi saboda wani wani yaro ne yake kama kirji a yana sallah lokacin baban ya masa inkari ya ce baba baba sunar manzon Allah ce fa sai ce o zaka zama dan izala ne ta ahi ba dan izala bane kawai dai sunna ne a karanta ne haka ne littafi ne hadisi ne shine sai dauke kai gurin malamin wai malamin babban malami ne zai masa bayani daga ce to ai yara ne ai su ba sa bambance tsakanin irin abubuwan nan ai su yan gabar da ruwa za su iya kama kirjin su su yi kaza kaza kaza mu kuma da muke yamma da ruwa wai wai mu yan afirka kenan yan yamma da maliya sai mu saki hannun mu sai ya ce ya ce me ya to to annabin kwano aka turo in dai annabi ɗaya ka turo to shi ne annabin yan gabar da ruwan kuma ne na yan yamma da ruwa za ka shi za a yi wa ɗa'a rawa ba aya bace ai filosofi ne kawai dabaru ne kawai wani misali ba na banza ba kenan yadda kai misali wani ma zai baka misali a yi tamam da ke sa sallama shi ne hadisi ko ayan ƙwar'ani to galibi kuma ga suka tafi da abubuwansu Allah ubangiji tsare imanu yato kaga abin da ake nufi da ziki shine munafiki shi yasa ake cewa duk wanda ya kaura cewa hadisi ba san hadisi to ana cewa ya karkata ya dauki dabi'ar ta zindiqawa yace qauluhu sanda malaka cewa fara ko faqum min indihi wada'ahu ka tashi a gunsa duk mutumin da kaga cewa kai maganar hadisi ya ta hadisi to karka ta gaba da musu da shi tashi ka bashi guri kawai wannan shine abin da ya kamata ƴan uwa dalibai suna ganewa in kuna magana ta addini ke maganar hadisi ya mata ce kada san hadisin ne to tashi karka ci gaba da magana domin zaka sa shi rimayin sahabo ya zaji hadisin kai tsaye to kai din saka tashi tun da ba dole bane an yi musu ai ba wace ma ce ai shi musu ba iya zance bane ai ko ba hi bane ni na faɗa ka ce ba daidai bane kai ma ka faɗa ni ma na ga ba daidai bane to me maslaha shine sai ko a tashi a haka ka tafi da naka ka tafi da naka amma ka cewa dole sai na bar nawa na dawo naka ko kuma in ce zai kai bar naka dana haka hidda ja masifa da bala'i ai to sai ka tashi a gurin sa na fata an gane to haka hidda ki wancan wancan da muka bada misalin sa malami ne yanda yake da ilimi da kuma nutsuwa suka ce sai muqabala ta toba da amma za a yi muqabala su yan tatsina ne yan qur'an yan kalakata ne masu bin hadisi qur'ani zalla haka sai bai mutu maganar aya ko hadisi ba ko haka da irin matasa ne ya ce to wata aya sai take magana sai an yi ƙur'ani zalla ko haka duk ai wahala ne kawai masu dabara ta ce wanzu malam kana nufin shi wannan ƙur'ani shi kaɗai za a riƙe ba za a nemi wani ilimi ya ƙara bai to ilimin mai mala ai duk abin da ka ji Allah ya faɗa a ƙur'ani shine musulunci abin da babu a ƙur'ani shine kafirci ta ce to masha Allah to haka na yadda da haka to za mu fara muƙabala me sunanka ko yana faɗa wa to haka kai yanzu ba musulmi bane sunanka usman irto babu kuma musulma a qur'ani daga bakar hannasi ka san dai ni hafizi ne ko yace masa to haka babu a qur'ani da haka ka jeran da ka musulunta sai ka dawo sai mu ci gaba da jawabi shike ne kore shi ware kuwa akwai malamin mu dakta da yake tafsiri anan dr malam rabiu lokacin shi ma da jima farin fitowar wannan hayanar zuwan dan gungun nan garin suka same shi har a gida kwaleji waɗansu ɗalibai almajiransa da su mu samu muƙabala shi ke labar lokacin mun kai ziyara gidan sallah yace sai sai soyayya da za a yi muƙabala amma kan a fara muƙabalar ku nawa za ku yi muƙabala sai su uku to ku zauna da waye da waye da wani da wani da wani to ku zauna za mu dan yi tukuri ni da ku kai izu daya din da kake so Qur'ani ka kamo kai ma kai izu daya din da kake so kamo kai ma kai ni ma zan yi tukun sai mu gane mun san Qur'anin tukun mu da ku domin karin mu dai muna jawabi ka ne kokarin kawo aya ka kasa hani zan nika kawo maka haga ba za yi ba ka ban aiki daga nan abin ya watsi suka ce to a to ai kaza in haka ne a dole sai an yi shiri to ku je ku shirya shikenan shikenan aka watsa magana kaga da irin mu ne zafin kai ka ce ka sai masa ne to shikenan a zo a fara shikenan kuma baka wahala a banza ka ta kumfar baki ranka ta baci kuma kuma shi ma dama kasa kasa ya na wancan shugabannin nasa ba wai karatun yayi ba ba da ba kuma misali ba muna zaune a nan jikin tsawon masashi da jima kamar zakaru da da daɗewa fa zuwa ɗan gungunan gaɗin garin da ya ɗin wani shi ma ya ɗebi abin ya ce ai shi kawai qur'ani zalla ce ah to me yasa yace ah to baka shiga abin da Allah ya faɗa ban ce me Allah ya ce ai Allah ya ce wa qala rasulu ya rabbi inna qaumiya ittakhadha al-qur'ana ma'jura eh haka yace sai na ce masa a babu wannan wannan ba qur'ani bace kaka na ce masa lokacin na ce babu ayan na a qur'ani sai faɗo ya zaka ce mun babin ta aiwa faɗa bane me yasa da hankali zauna wata sura ce saboda na san kitin muna yara tare muka take da shi na san da karatun Allah ba ma kwata kwata dama ji to ai ba faɗa da mi da kai ba wani mene wani faɗa ta da hankali ba kana so in fahimta ka bayan shiga ƙidar ce eh ta to ai bai ta da hankali ni ba na ci babu wani ayar bai ce to in akwai suka ce mun sura kaza ce shikenan ka gama magana ta hima daga nan muka tashi daga muka tashi to da ba ba karanta ba kasa da yaji kawai so shine kisa mace yake cewa idan ka ji kayo maganar mutum hadisi ya kore hadisa ce baya son shi to tashi agunsa kar ka ci gaba da zama da shi saboda ka kare kai naka imani domin idan ka ci gaba da magana da shi yake bambar ma kan hadisi to kai ne fa mai zunubin shi sa Allah sai ya hana kar ka zagi Allahn waɗansu daban gunkinsu ko shegunsu ko malamin kar ka zage shi domin idan lansa ya ɓata ka zagi malaminsa shi kuma sai zagi wa Allah kai tsaye duk ahalin sunna waye mai gidansa manzan Allah shine mai gidanmu ba wani malami kai manzan Allah mu shine tafiyar kai tsaye kida ce an samu littafi na malam wani kaza a ce akwai hadisi kaza da kaza da kaza hikena iya maganar kenan amma waye mai gidan ahalin sunna shine manzan Allah kai tsaye to idan kai kake zagin shugabannin su a gaban su zai zagi manzan Allah kai tsaye a ƙarshe ta to waya ja bala'i kai ne sai Allah sai ya hana na fata kuna ganewa da haka sai ka tashi abunsa da ka tsira da imaninka ka tafi ka bar shi kuyi da ta dalil ma'ahu kar ka gabar zama da shi li anna ba'dun nasu yaqulu saboda waɗansu daga cikin mutane ta haza ya tajbil qur'ani ko za su ai wani duk fa abin da yake magana fa cewa qur'ani fa yake kawa to qur'anin nan akwai abin da ya fi shi ka san awamu na saka haka su faɗa maka in mutum awam ne bai san me ilimi ba suka to ai qur'ani yafi kowane tafi inganci a duniya dan maganar Allah ce to kuma ya za a ce mutum yana maganar qur'ani ko kuma kudu kuna cewa ba da yake ba to kaga daga nan sai a samu ne ka bashi mabiya ma kai baka sani haka in ka ga mutum haka yake kar ka yadda kai musu da shi ko ka kiyaye kawai naka imani sai ka rabu da shi yace ne ne eh fayyagatarru bihi sai su buɗe sha'aninsa domin zai ce maka ai su a ƙur'ani ne Allah ya ce kaza ga aya kaza ma amma ayar zai ɗauko ta ne cire mata kai ya cire mata kafa kawai gullo ta haka ya ɗauko ayar ya faɗa abin da ran sai gida ma game da ita wani lokaci ma kalan yaran da yake amfani da shi shi zai fassara ayar kai tsaye da ita tare da cewa kuma ita ayar ta yi gabar shi kuma ya yamma ne fa yanzu da yake cewa utilal karras suna Allah an ci an tsine masu sai da karas me alakar karras da cewa karas ya dauki karas a matsayin yaran sa na Hausa ne kawai wani kana ga sai ba to haka da irin wannan haukar kenan kisa kar ka yadda in ka gane mutum irin saka ne kar ka yi musu addini ma da shi tayi mu kala ci to Allah ce mai shema kan gaskiya Allah ta miki mai gaskiya ba shikenan bane yawa su ta lafiya ba wani jayya a ciki ba lalbala bane sai an yi dashi ya ce wa hulama ta jibil qur'ani tare da cewa fa ba fa da qur'ani ke hujja ba li anna al qur'ana amara bil akdhi bis sunna saboda qur'ani fa yayi umarni da ayi riko da sunnar manzon Allah ya ce fa hada lama ta jibil qur'ani to haga wanda yake cewa shi baya son sunnar manzon Allah ai bai san qur'ani ba kenan qur'anin ne ta dauki hadisan manzon Allah ai ga aya ma Allah yake cewa innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويريدون أن يتكلموا ذلك من ويؤمن ببعض ويكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتكلموا ذلك سبيلا الله يسمي أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا kaga ƙarshen magana ta zo kenan ya nuna maka dimmin kokarin raba tsakanin Allah da manzo to shine cikakken kafiri in kana neman kafiri a duniya kai tsaye to ka nemo wanda yake cima shi qur'ani kadai yayi imani da shi ba ruwan shi da hadisi saboda kamar ya ce ya yadda da Allah ne bai yadda da manzon Allah ba to sai Allah ya ce mana a ga ma qur'anin da kake cewa shi din qur'ani ne yace ulaika humul kafiruna haqqan sune asalin kafirai kuma Allah mai ce mun tanada wa kafirai wata azaba ta wulakantarwa kaga shi kin zance ya kare kenan ma saboda su bigi bagiro ne duhu ne dukan duhu kawai za ga su cikin aƙida mummuna kana ganin fuskar sama babu wani nutsuwa babu ma hai'a a ciki saboda suna inkarin maganar manzon Allah shi kuma manzon Allah dole ne kamar da'a shi yasa kaga duk inda Allah ka maganar manzon Allah da'a yake cewa a masa da yahudawa suke wa musulmi gori a madina suke ce musu nahanu abna'ullahi wa ahibba'u suka ce ai mu mu ne manyan masoyan Allah kai mu matsayin magun Allah kamar ‘ya'ya ne a gurin uba to da Allah da kwata masu faɗa sai tuto a gaya musu ƙul in kuntum tuhibbunan laha fattabi'uni in har kuna son Allah to ku bi ni ma'ana ku bi manzan Allah in ka bi manzan Allah yabi bukumullahu sai Allah ya so ku kenan in kana so Allah ya so ka shine ka bi manzan Allah wa ma atakumur rasulu fakuzuhu man mudiyar rasula faqad ata Allah wa in tudiuhu tahtadu shi kadai Allah faɗa wannan abu sallallahu alaihi wasallam shi da'a Allah yake cewa masa amar da'a amar da'a amar da'a ta me da'a ya bada umarni abi yayi hani a hannu bai bane da'a to kuma sai ka zo ba haka ke tafiya ba to haka baka san waye Allah ba ma kenan ba kuma san waye manzon Allah ba Allah tsare imanin yace to haga mai irin wannan ba bi ma san qur'anin ba inna ma ridu almi ina ne at-tagadiya wa ko wa ta'miya ala nas kawai yazo ne domin yau mutane rifa rifa duk musulmin duniya indai ba rafidawa ba yana girman qur'ani ko ba haka bane duk musulmi ba abin da fi qur'ani a gunsa girma a zuciyarsa to shi kuma sai ku Qur'ani kuke so to sai dauko Qur'ani da shi ya rufe ku amma asalin sa arne ne ba musulmi bane domin duk wanda yace baya san manzon Allah baya san hadisin manzon Allah ai kafiri ne kai kai kaga arne ne kenan kaga ya ya yayi duro kai ai ya shiga masifa ba Allah tsare kuma babu ya kare ko kaga shi labudda mutum dole sai yana zuwa makaranta ta ya san aqida dole ka san aqida in ba haka ba za ka san meye matsayin Allah meye matsayin manzon Allah meye hurumin su akan ka kai bawa indi babu ilimi mutum ba zai sani ba Allah ubangiji ya samu dace to kaga kafin mu da rufe karatu ci gaba da wannan magana akan solan nan ko dazu wani bawan Allah shi ma ya kawo kuɗi 30 yace ya kawo saboda baban shi da mamarsa su yayi wa abin nan ko wakafi ya sa musu su ma hannun jari a sarkar sola kaga wannan ai ɗaki nan ko su haka ga so kuma duk ɗaya wa iyayensa ai ne wa iyayen haga sirra su ma to na ga wannan abin da idan Allah ya karɓa masa za su ga cikin haske har illa masha Allah kuma shi ma sai Allah ba shi ƴaƴan da idan ya mutu za su masa haka da daga cikin biyayya wa iyaye bayan sirra su kana musu ire-iren waɗannan abu haka kana musu addu'a Allah gafarta musu in an taso irin wannan abin da taimako za a zo a sa sola a masallaci sai ka turo kuɗi in kuɗinka dubu goma ne kwata-kwata za ka iya badawa to suka ce misali ga dubu goma a bada babana da mamata su ne wuya Allah sai ba kalara wanda baka san kanshi ba kuma kai ma sai Allah albarkaci zuri'arka kaga idan ka mutu abin ka bai yanke ba ka san mutane da sun zaka yan baban ka mutu yake kenan kai dai suna masa Allah riba ba to shi kenan baba da haka ga wani wani fasin a waya fa yau shekara biyar baka nan to dawa zai in ya dama guduwa za ka yi wallahi wallah guduwa zai duk ƙarya suke fa da ne zo nuna kwanta ɗakinsa kawai a masaka ce waye ce baba ne wanda baban murta kirin hizai amma ga fasin ɗinsa a to wannan ba shi bane ƙauna wannan bidi ake aikatawa ba wanda ya taka na wani ya zama arnanci kenan aiki ka tura hoton babanka bayan shekara ɗaya da rasuwa Allah ya ji kan baba ku sashi addu'a duk wannan ba kaunarsa kake ba kaunar shi ne ga aikin musulunci ya taso ɗauko kuɗi ka sa muna ba junan mu shawara tun adafo ran juma'a ka sallah masallaci to kana da naira dubun ka uku ka ce ɗaya dubu ta babanka ce ya rasu Allah masa rahama ɗaya ta mamarka ce da ranta ko ta rasu ta Allah mata rahama ɗaya kuma taka da zuri'arka ba kai ba to a shekara sati nawa kenan kai sati 52 to ya ce yanzu kai baka san kima babanka ba ta ma ka zajin baya kusa 100 baka taba da naira 100 ba ba haka muke mutanen namu juma'a 100 za ka zo baka ba da naira 100 so ɗaya ba in ana sallah waya ta dan tsinke sai ka zage su wannan in ofa halliri sun fi kowa neman taimako kuma sun fi kowa babu kayan sauti to me ka taba ka gyara sauti kaga haka tafiya so iyayenka kima su shine ire-iren wannan kana musu da ranka sai Allah musu rahama karanta sandiyar wannan su samu kawai rahama kida daga ubangiji su samu hasadawar burin su kai ma kuma Allah saka ga jikanka ya kara maka albarka ya albarkaci zuri'arka ko kuma duk kowa haka ke bukata a duniya so yasa da koba tana bude har yanzu duk wanda yake so ya haskaka wa iyayen shi ya saka kansa da kansa to ya ba da taimakonsa a aikin ci gaba da raya masallaci ɗakin Allah alhamdulillah alhamdulillah kayan haske na dab da a kammala shi insha Allah to amma ba za a daina neman taimako ba domin kullum abubuwa tasowa suke ta yi kullum fitowa suke ko babu wanda yake yi dai al'ummar ne suke yi kuma alhamdulillah mutane suna kokari iya bakin yinsu muna addu'a duk wanda ya taimaka Allah ƙara mata taimako wanda kuma yake da niyyar ya samu dama taimaka Allah ka bashi dama wanda kuma yana da damar ya manta bai yi ba Allah ka tautar da shi ko ya gano yau kansa domin kansa kanka za ka yi wa in ka kawo kudin ka ko miliyan 100 ne ware ta kofi sun ka ciki a kanka kai kuma Allah ne baka ladanka Allah ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullah wannan fa to wani shi ma haka gashi ya kawo shi ma nashi gudunmuwa Allah saka da alkhairi Allah ya ba